واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام فالمسلم الكيس يتذكر ما أمامه من الأهوال فيستعد لها بصالح الأعمال فإنه يتذكر الموت وسكراته وغمراته فيزداد خوفا من الله الواحد القهار فيعتمر بأوامره ويبتعد عن نواهيه يبتعد عن الشرك والنفاق والاختطاف وقطع الطريق والغش والرشوة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من أنواع المعاصي يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاستعداد قبل نزول الموت فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون فإن الإنسان لا يدري في أي ساعة وفي أي أرض ومكان يموت يروي الإمام البخاري وابن هبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني لا تمدد الأمل وتؤخر العمل إلى أجل لا تدري أتدركه أم لا والمسلم الكيس يتأهب للموت الذي ما طلب أحدا فعجزه يروي الإمام ابن هبان والبزار بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أكثروا من ذكر هذه اللذات إخوة الإيمان فالمسلم النبيل يتذكر القبر وظلماته فإنه أول منازل الآخرة وهو روضة من رياض الجنة أو هفرة من هفر النار يروي الإمام يروي الإمام أحمد واللفظ له والإمام أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن البراء بن آزب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان من فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في إليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفصح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا أعملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المصوف فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سقط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصور ويخرج منها كأنتن ريه جيفة وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان من فلان بأكبه أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ويقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرع ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرش له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيه الوجه قبيه الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة انتهى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدنيا والآخرة ونسألك أن تري أن تزيدنا تمسكا بالكتاب والسنة في جميع أمورنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين يا مسلمي lalle dukkan musulmin kirki zai rika tunawa da abin da yake gabansa abin da yake jiransa na wahalhalun bayan mutuwa wanda hakan zai rika sa shi yana takawa kansa birki yana yin tattalin kyawawan ayyuka ta hanyar bin umarnin Allah maɗaukakin sarki da nisantar abin da ya hana ta hanyar tsaye da tauhidi da tsaye da sallah da ba da zakka da yin azumi da yin aikin hajji da sadar da zumunta da kyautata wa iyaye da kyautata wa talakawa da abin da ya kama da haka ta hanyar barin shirka ta hanyar barin kafurci ta hanyar barin munafurci ta hanyar barin rashawa ta hanyar barin algus ta hanyar barin fashi da makami ta hanyar barin garkuwa da mutane ta hanyar barin sata ta hanyar barin zina ta hanyar barin shan giya ta hanyar barin dukkan ayyuka na sabo Allah madaukakin sarki ya ce cikin suratu Ali Imran aya ta 102 ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmi sannan ya ce cikin wannan sura har yanzu aya ta 185 kowane rai mai ɗanɗanon mutuwa ne ya kuma ce a cikin suratul rahman aya ta 26 zuwa ta 27 dukkan abin da yake kanta wato duniyan nan bai karewa ne amma fiskar ubangijinka ma'abucin girma da daukaka da girmamawa zai ci gaba da wanzuwa Allah madaukakin sarki ya umarci bayansa na gari da cewa su yi tattalin guzurin da za su tafi da shi lahira a inda ya ce a suratul munafiqun aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya ya ko waɗanda suka yi imani kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku ku bar tuna Allah duk wanda suka aikata haka su ne masu hasara ku ciyar da wani abu daga cikin abin da muka azurta ku tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku a inda zai rika cewa ya ubangiji na me yasa baka jinkirta mini ɗan ƙaramin lokaci ba domin in ta ba da sadaka in kuma kasance daga mutanen kirki Allah ba zai taɓa jinkirtawa rai ba idan ajalin ran ya zo Allah mai yawan sani ne ga abin da kuke aikatawa shi mutum ko ma wane ne shi baya iya sani yaushe ne zai mutu ko a wata ƙasa ce zai mutu ko a wani gari ne zai mutu imamul bukhari ya ruwaito hadisi cikin sahihinsa hadisi na dubu shida da ɗari hudu da goma sha shida da imam ibn hibban cikin sahihinsa hadisi na ɗari shida da casa'in da takwas daga sahabi abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa ya ce manzo allah mai tsira da amincin allah ya riƙi kafaɗa ta sannan ya ce ka zamanto tamkar baƙo ko matafiyi cikin wannan duniya shi abdullahi dan umar ya kasance yana cewa idan kai idan ka kai maraice kada ka saurari kaiwa safiya idan kuma ka kai safiya kada ka saurari kaiwa maraice ka yi amfani da lokacin lafiyarka domin lokacin ciwonka ka yi amfani da lokacin rayuwarka domin lokacin mutuwarka intaha ma'ana kada ka riƙa yin dogon buri tare da kasa yin aiki da ya waje ba a kanka lalle dole ne a riƙa nuna a riƙa tuna mutuwa domin a yawaita yin tattalin tattali saboda rayuwar da za ta biyo bayan mutuwar ita ce rayuwar lahirar da ba ta yankewa ibn hibban ya ruwaito cikin sahihinsa hadisi na 2995 da bazzar a cikin musnad ɗinsa hadisi na 6987 da isnadi mai kyau daga sahabi abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce ku yawaita tuna mai yanke jin daɗi mana mutuwa ku yawaita tuna mai yanke mai katse jin daɗi wato ma'ana mutuwa mutuwan nan dole kowa dai zai mutu kuma in an mutu dole a kota rana da za a tashi kuma duk abin da aka bada labarin faruwarsa cewa zai faru to tabbas zai faru za a mutu a je kabari a tadda ko dai ni'imar kabari ko akasin ni'imar kabari kuma za a je lahiran a tarar da lahiran ko dai zuwa aljanna ko kuma zuwa akasin aljanna ya billah dan wa musulmi bayan mutuwa da magagin mutuwa akwai kuma kabari da duhun kabari kabari shine zangon farko a hanyar tafiya lahira sannan kabari ga kowane ɗan adam ko dai ya kasance dausayi ne a gare shi ko kuwa ya kasance ramin wutar jahannama ne a gare shi ya zambillah imam ahmad ya ruwaito cikin musnad hadisi na 18534 da imam abu dawud cikin sunan hadisi na 4753 da imam hakim cikin mustadrak hadisi na 107 da isnadi sahihi daga sahabi bara bin azib Allah ya kara masa yarda ya ce mun tafi zuwa jana'izar wani ba an sare tare da annabi mai tsira da amincin Allah har muka kai gurin kabarin sannan muka tarar ba a gama masa loto ba tukun sai annabi ya zauna sannan muka zauna gefensa muka yi tsit muna sauraronsa yana tattauna ƙasa da wani ɗan tsinke da ke hannunsa sai daga kansa ya ce ku nemi tsarin ubangiji daga azabar kabari ya faɗi haka har sau uku ko sau biyu sannan sai ya ce lallai shi bawa a lokacin da ya gama zamansa na duniya ya fuskanci zuwa lahira wasu mala'iku masu fararen fuska kamar rana za su sauko zuwa gare shi a tare da su a kone irin likkafani daga cikin likkafanan aljanna da wani irin turare daga cikin turaren aljanna da ake sanya wa mamaci har dai su zauna ta yadda tsakaninsu da shi zai zama kamar nisan abin da ido zai iya gani sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna dab da kayansa ya ce ya kai da ɗaɗɗan rai ka fito zuwa ga samun gafara da samun yardar Allah sai ya fito yana kwarara kamar yadda ɗigon ruwa yake kwarara daga bakin buta sai ya ɗauke shi to idan ya ɗauke shi su waɗancan mala'ikun ba za su bar shi a hannunsa ba ko da da ƙiftawar ido ne sai su karɓe shi su sanya shi cikin wannan likkafanin kuma cikin wannan turaren sai wani irin ƙamshi na turaren miski da ba a taɓa jinsu a duniya ba ya rika fitowa daga gare shi daga nan sai su haura da shi zuwa sama ba za su wuce wani gungu ba na mala'iku face sai sun ce wannan wani irin rai ne kyakkyawa haka sai su kuma su ce wane ne ɗan wane su kira shi da mafi kyawun sunan da ake kiransa da shi a duniya har dai su kai shi zuwa saman duniya su nemi a buɗe musu ƙofa sai a buɗe musu sannan a kowace sama mala'ikun wato mala'iku makusantan Allah da ke cikinta ne za su rika shi har zuwa wato saman da ke biye da ita haka za a yi ta yi har a kai ga sama ta bakwai sai ubangiji mabuwayi ya ce ku rubuta littafin bawa na cikin illiyin sannan ku mai da shi zuwa ƙasa domin daga gare ta ne na halitta su kuma a cikinta ne zan mai da su sannan daga cikinta ne zan fitar da su wani lokaci sai a dawo da ransa cikin jikinsa sannan mala'iku biyu su zo sannan mala'iku biyu sai su zo masa su ajiye shi su ce da shi wane ne ubangijinka sai ya ce ubangijina Allah ne sai su ce da shi menene addininka sai ya ce addinina musulunci ne sai su ce da shi wane ne mutumin nan da aka aiko cikinku sai ya ce shi ne manzon Allah sai su ce menene ilminka sai ya ce na karanta littafin Allah na yi imani da shi na kuma gaskata shi sai wani mai kira daga sama ya yi kira ya ce bawa na ya yi gaskiya kuma su shimfiɗa daga aljanna ku sanya masa tufa daga aljanna ku buɗa masa wata ƙofa daga aljanna sai da daɗar iskarta wato ita aljanna da ƙanshinta su zo masa sannan sai a yalwata masa ƙabarinsa iya ganin idonsa sai wani mutum mai kyakkyawar fuska mai kyakkyawar tufa mai ƙanshin jiki ya zo masa sannan ya ce ina maka albishir da abin da zai faranta maka rai wannan ita ce ranar da ake maka alkawarin zuwanta sai ya ce da shi wane ne kai fuskarka fuska ce mai zuwa da alheri sai ya ce masa ni ne kyawawan ayyukanka sai ya ce ya ubangiji na ka tsai da kiyama ya ubangiji na ka tsai da kiyama domin in dawo cikin iyali na da dukiyata shi kuwa kafurin bawa a lokacin da ya gama zamansa na duniya ya fuskanci zuwa lahira wasu mala'iku masu baƙaƙen fuskoki waɗanda ke sanye da tufafin gashi mai kauri sai su sauko zuwa gare shi su zauna ta yadda tsakaninsa da su wato kamar nisan inda ido ke iya gani sannan mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna dab da kayinsa ya ce ya kai mummunan rai ka fito zuwa ga fushin Allah sai ran ya rarrabu cikin jikinsa saboda neman gudu sai mala'ikan ya fisgo shi kamar yadda ake fisgo ƙarfin da ke tsame soyayyen nama wato cikin jiƙaƙƙen gashi cikin jiƙaƙƙen gashin tumaki sai ya ɗauke shi idan kuma ya ɗauke shi su waɗancan mala'ikun ba za su bar shi hannunsa ba daidai da ƙiftawar ido sai su karɓe shi su sanya shi cikin wancan tufar da gashi mai kaurin sai wani irin wari na mushe da ba a taɓa jin irinsa a duniya ba ya rika fitowa daga gare shi daga nan sai su haura da shi zuwa sama ba za su wuce wasu gungun mala'iku ba face sun ce wannan wani irin rai ne mai matuƙar muni haka sai su ce wane ne ɗan wane su kira shi da mafi munin sunan da ake kiransa da shi a duniya haka dai har su kai shi zuwa sama ta farko sannan su nemi a buɗe masa ƙofa sai a ƙi buɗe musu daga nan sai annabi mai tsira da amincin Allah ya karanta ayar nan inda Allah ke cewa ba za a bubbuɗe musu ƙofofin sama ba kuma ba za su shiga aljanna ba har sai babbar igiya ta shiga ƙofar allura tukun sannan annabi ya sa karanta ayar take cewa wanda duk yayi shirka da Allah to yana yana kama da abin da ya faɗo daga sama sannan tsuntsaye suka shafe shi ko iska ta faɗo da shi cikin wani guri mai nisa daga nan sai a dawo da ransa cikin jikinsa sannan mala'iku biyu su zo masa su ajiye shi su ce da shi wane ne ubangijinka sai ya ce a a ban sani ba sai ce da shi wane ne addininka sai ya ce a a ban sani ba ban sani ba sai su ce da shi wane ne mutumin nan da aka aiko cikinku sai ya ce a a ban sani ba sai wani mai kira ya yi kira daga sama ya ce bawana ya yi ƙarya ku yi masa shimfiɗa daga wuta ku buɗe masa ƙofa daga wuta sai zafinta da iskarta ya riƙa zuwa masa kuma a ƙuntata ƙabarinsa a kan shi har haƙarƙarinsa sassaɓa da juna sannan sai wani mutum mai mummunar fuska mai mummunar tufa mai warin gaske ya zo masa ya ce da shi ina yi maka albishir da abin da zai bakanta maka rai wannan ita ce ranar da aka maka alkawarin zuwanta sai ya ce da shi wane ne ne kai fuskarka fuska ce mai zuwa da sharri sai ya ce da shi ni ne mummunan aikinka sai ya ce ya ubangiji na kada ka tsaye da alkiyama ƙarshen wannan hadisi kenan mai ban tsoro mai ba da labarin abin da zai faru tabbas a kabari bayan mutuwan kowanne ne daga cikinmu saboda haka kowa sai wa kansa kiyamun laili dan wa musulmi wannan shine halin da kowane mutum yake samun kansa a cikin lokacin da ya zo dab da mutuwa da kuma bayan ya mutum a kuma sanya cikin kabarinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa na kwarai masu yin riko da littafinsa da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam masu jin daɗin zama cikin kabarinsu lokacin da aka kai su cikin wannan kabari aka binne su ɗanwa musulmi ɗanwa musulmi lalle ne mu kula da maslahar ƙasarmu da maslahar al'ummarmu wannan shi shi zai nuna wato irin cikar hankalinmu mu kula da maslaharmu mu kula da maslahar al'ummarmu mu kula da maslahar ƙasarmu wannan shi zai nuna cewa lallai muna da cikakken hankali tare da mu lallai babbar maslaharmu a wannan ƙasa ko kuma babbar mushkilarmu a wannan ƙasa ita ce rashin bin ƙa'ida rashin me? rashin bin ƙa'ida rashin bin ƙa'ida ina jin shekaran jiya wani ya zo yana ban labari yana fatawa ne yana hulɗa da wasu ko manyan 'yan kasuwa za mu ce ko wasu matsakaitan 'yan kasuwa yana musu gari na fulawa wanda yake na masara ne kuma ina jin keji hamsin hamsin buhu mai keji hamsin hamsin ina kokarin maimaita irin abin da ya gani suna yin haka na ɗan lokaci sai wasu daga cikin manyan wannan kamfani suka zo suka same suka ce to yanzu abinda suke so shine mawakan keji 50 din nan a rika sa keji 25 amma kuma a rubuci a buhu keji hamsin kuma makon garin masara kawai da za a sa a rika hadawa da burka kaga dairin abin da muke fama da shi a wannan ƙasa babu kuma wanda zai hana ba muraƙi wanda zai rika lura a tabbatar da cewa komai na tafiya daidai komai sai an yi almundahana komai sai an yi ha'inci kungila aka baka kana iya cin riba in ka bi ka'idar amma kuma sai ka cewa za bi ka'idar ba yanzu dai ya hankali zai suranta ka sayarwa mutum ko ka kawo wa mutum keji 25 a matsayin keji 50 ka bashi wanda kuma kai kola keji 50 din ka bashi akwai ribar da za ka samu ko mutumin da yake son garin masara domin abin da ke rubuci a buhun gari ne na masara kuma ka ce a sa garin rogo ta ƙaƙa za a zanna lafiya a irin wannan yanayi ta ina za mu samu albarka a ƙasar ta ina ƙasar na za ta bunƙasa duk da albarkatun ƙasa da allah maɗaukin sarki ya sutta mu da su dole ne mu riƙa kan mu kiyamun laili wallahi dole mu gyara ayyukan mu mu gyara mu gyara a saurari masu cewa a gyaran nan dole a ji magana su su gyara su mata yi yan kwanaki kana a ce ba sana duk mutuwa za mu yi amma dai kasar mutukila da yake har yanzu alamomin tashin kiyama ba su fara kulla ba saboda haka watakila akwai shekaru da yawa saboda ƴaƴanmu da jikokinmu masu tasowa mu yi abin da ya kamata wallahi ta kai yanzu duk wani fayil duk wani bangaren da zaka bude zaka cewa abun ba ne abu ba daɗi ko ta ina ba daɗi abuwa ba sa tafiya da ya kamata na roƙon Allah ya tausaya mana kawo mana zama lafiya a ƙasarmu da cusa kishin ƙasa da cikakkiyar wayewa cikin tunaninmu Allah ka amsa mana wannan addu'a da ƙasarmu za ta yi kyau da al'ummominmu ɗayanmu da jikokinmu masu tasowa a ce za su samu makama su ji daɗin ƙasa su ma a matsayin ƙasarsu mu falastinawa ya Allah ka taimake su ka gaggauta samar musu da ‘yancin kansu kama iko ne ya ubangijinmu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin ‘yan kasuwanmu da noman manomanmu da kiwon makiyayenmu da sana'ar masu sana'armu da karatun ‘yan makarantarmu da komi namu kuma kamar yadda da yawa daga cikin ku sun sani cewa muna da wa'azi a mustawa na jiha gaba daya yau da daddare insha Allah ta'ala bayan sallan isha kuma muna da bakin malamai daga cikin su akwai shugaban kungiya Sheikh Abdullahi Balalo to saboda haka muna da baki da za su zo daga bangarori daban-daban daga wannan jiha muna neman duk wanda Allah ya huwace musu abinci su kawo mana abinci nan saboda baki wadda abin nan za su yi amfani da shi masu abinci su kawo mana abinci kuma ma akwai masu ɗan kuɗi su ba mu kuɗi ma duka a ba da kuɗi saboda akwai aikace-aikace dai ɗan dama kamar da kuka sani a irin wannan yanayi tabbas ana bukatan kuɗaɗe Allah ya taimake mu ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه, واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله